سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تهي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وذكر ذا مباك الأباري إذ قال إبراهيم يا عند النبي إبراهيم يتي ربي يا أبنجي أرني كنونا من kai ba yaye ne tuhil maute kake raya matacce qala ta'ala law jalla yace a walam tumin shin ba ka ba da gaskiya ba kar ka ce baka ba da gaskiya ba shin ba ka ba da gaskiya ba tuminu bi qudrati ka ba da gaskiya da iko na alal ihya'i ga rayawa sa'alahu annabi ibrahim ya tambaye ubangiji ne ma ilmihi tare da saninsa bi imani na cewa ya ba da gaskiya bi zalika da haka liyujibahu domin Allah ya amsa masa bima sa'ala da abin da ya roƙa fa alimul sami'una garruhu masu sauraro su gane buƙatar annabi Ibrahim qala sai annabi Ibrahim yace bale amantu gaskiya ne Allah na ba da gaskiya da kai walakin sa'altuka ba da banza na tambaye ka ba na tambaye ka ne li yadma inna qalbi domin zuciyata ta samu nutsuwa yaskunu qalbi zuciyata ta samu nutsuwa bil ma'ainati ga ganin ido almarmumat wanda ya taro ilal istidlali zuwa ga shari'a qala fa kuzarbatan min bayri fasuhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma duhunna yatinaka sa'aya qala ya jaba kuz arba'atan min dayri kariki hudu daga tsuntsu fasurhunna ka ciccire kawunan su shine zurhunna ka ciccire su ka cudanya su ilayka zuwa gare ka bi kasar sadi ka karanta basur hunna dinan da kiziran sadi warin muha da kuma yi masa ruwa a mahili hunna ka jinkirtar da su ile ka izuwa gare ka wa ka dana wa ka dana hunna ka ciccire kawunan wa ka da lama hunna ka cuɗanya naman su warihin da reran su fuka fukin sun maji sannan ka sanya ala kulle jabalin ga kowane dutse min jibali arabika daga duwar wajen ƙasanka min hunna juzon ka ajiye dunkule guda ɗaya tsuntsaye guda hudu za ka nema in aka yanke kawunan nasu to abin da aka ce dai ya rike kan agunsa sai ya dunkule ya kirba su a turme su hudun gaba ɗaya su dunkule su zama abu ɗaya to sai amma mulmula su gida hudu kaga wannan tsuntsun da wannan tsuntsun da wannan aka sa a turmi da aka kirba tsuntsu hudu to ai kaga naman zai juye zama abu ɗaya ba har gashin kuma har jinin to suka mulmule suka zama abu ɗaya kamar fura to a dunkule su dunkule hudu kaga kowane naman tsuntsu yana jikin wannan naman wannan yana wannan naman wannan yana wannan to duwatsu hudu ne ka je ka ɗora kowane dunkule ɗaya dutse ɗaya wannan dunkule ɗayan a dutse ɗaya wannan dunkule ɗayan a dutse ɗaya to nan gaba kawukan tsuntsayen kuma suna gunka idan kai wannan sun mada uhunna ile ka ka kirawo su ka ce zakara ki zo to in ya ce zakara ki zo ɗin nan ya ci naka sa'ayin za ta zo gunka da gaggawa sari'a za ga wannan naman da yake gurin can wazar zai baje iya naman zakaran cikin su tayi su je su haɗu da nonon su baje nan ma su baje nan ma su baje su haɗu kan ka cewa na sai ga faka faka faka ya zo in ya zo in bai baya kan ba ma daga ya miƙa kan kuma sai faɗa ku kure kure shi ma dinyan haka shi ma hankakan haka shi ma ɗawisin haka sai ne Allah ya ce ka gani an yi wannan ne domin wanda yake shakkar wanda ya mutu ya rididdige ba zai tayi ba to ga yan kirba an kwaza an tayar to duk ana nuna alama ce ko duk wanda ya ta mutu Allah zai tashe shi shine wa alam ku ana sani wa alam anna Allah azizun hakim ku ana sani Allah la ubangiji azizun mabuwayi ne la yu'jizuhu shay'un ba fa abin da zai gajiyar da Allah hakimin Allah gwani fi sunhi daga cikin ayyukansa fa kaza dawusu ya rigi dawusu wa nasaran da ne kyawa guraban da hankaka wa dukan da zakara wa fa'ala bihin ya aikata musu ma zikir abinda muka gaya muku wa muzaga ru'usu wannan inda ya rike kawukan wayannan tsuntsaye a gunsa wa da'a wannan ya kira su bata dai ya rajul ajiza wannan dunkulan zai tayi yazo nan wannan yazo nan ila bari ya ta kamala har ma ta kamala suka cika suma aka balan suka gabato ila ru'usi yana kowanne yake neman kansa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba mazala kaga misali sufa annabaqatu na cewa alladina yunfiquna wanda suke ce da dukiyoyinsu amwalahum dukiyoyinsu fi sabilillahi cikin taimakon addinin Allah da'atu ai nuna wa Allah da ka masala habbatin kamar misalin kwaya ce idan ka shuka kwaya an bata duk lokacin da kwayan ta tayi tsirowa saba sanabil ka ga zangar ne ya bakwai ka je ka nemi hatsi kwaya daya ka je ka tona rami ka binne inda damuna in ya fito in dai kana noma in Allah ya da ya faso ya kai zangarniya bakwai amma fa ɗaya ka shuka kuma idan ya kai zangarniya bakwai yana na da abin ka ɗau tarbi ka lissafa na biyu kullu sun bulatin kowane zangarniya ɗaya mai sahabbatin ka samu ƙwaya ɗari ba ma ɗari ba in dai zangarniya mai kyau ne a duk ɗaya a samu dubu faka zalika to haka nan nafakatun ciyarwanku yake duk wanda ya ciyar dan Allah ba riya ba jiyarwa turaihu za a lullanka masa lissaba miya da ribin ya fi ɗari bakwai ma zai kai dubu bakwai ne to ya zan za ka ciyar ka ciyar dan Allah kuma in ka ciyar dan Allah kuma ka ciyar ta hanyar halal kar ka nema haram ka ce za ka ciyar da bayan Allah in ka ciyar da bayan Allah da haram ba za ka samu ladan ba ko ba dama ka yi zalunci ka yi kwace ka zo ka yi sadaka ka bar wa mai kayan kayansa ya fi ka kwace ba zai yoyi kuma ka yi sata ka yi sadaka ba da ka saci kayan wani ka yi sadaka to gwara ka bar kayansa a hannunsa ba zai yoyi kuma ka ɗauki kayan wani ka yi kyauta ba masu magana suka ce kyauta da kayan wani ma mugunta ne to saboda haka in za ku yi sadaka ku yi da kyakkyawar niyya babu riya babu ziyar kuma idan za ka yi sadaka abin da ka bayar ɗin a lahira shi ne rabanka wannan na duniyan ba shi ne rabanka ba wanda ka yi sadaka da shi za ka tarar a lahira saboda shehu usman ibn hodiyo wata rana an yi yaƙi an dawo da al'ummarsa da jama'ansa sai lokacin cin abinci yayi sai a wani gari ya kawai shehu Usman ɗin hidima aka yanka dabbobi aka yi abinci kala kala sai shehu Usman ɗan hodi aka kawo masa ga naman rago ga naman shanu abinci kala kala da mayakansa sai shehu Usman ya tambaya almajiran sai ya ce wani abincin da aka kawo ci za mu yi ko mu zubar sai muka ga sai alaga ta malam tunda mu ne muna yaki ai sai mu ci sai shehu ya ce to ku ɗauka ku je ku sadaka da ka ɗauka aka ja ka sadaka waye gari kuma aka wuni aka yi yaƙi aka sake hiriyo dina da abinci irin wani yace to yau za mu ci ne ko a zubar suka ce aka da malam tun da jiya ba mu ci yau ma ya gwara mu ci sai ce to a ɗauka sadakar kwana biyu aka yi ba a ci abinci ba ran na uku aka wuni aka yi yaƙi aka girka abinci a kawo sai aka fara mitin kwamandan babban kwamandan shehu usman aka kira ya aka ce wane kaga mun mari yunwa zai kai mu mun biya ta shehu kaga jiyan nan mun yaƙi mun ce mu ci ko mu zubar ya ce mu ci ya sadakar yau ma mun ce jiya ma mun ce a ci ko mu zubar ya ce mu ci ya sadakar to nan gaba mu wannan layin mu ci din ba zai fidda mu ba nan gaba in ya tambaye mu mu ci a zubar kurin in ma me za a yi dai a yi to shi ne wahe gari da ya tambaye su ya ce to ga abinci an kawo ya yau ma ce za mu yi ko azubar aka ce shewa azubar azubar azubar azubar ku gaje ya ce to kowa ya wanke hannun sai zo mu ce shi gidan sai aka wanke hannu aka ce to yi ne manyan almajiran su suka tambaye aka ce alaga ta malam ne yake ma ciki wani ya ce ah kun ce mu zubar ba shi muka ci ba wannan cin da muka ya zubarwa muka yi amma wannan wanda muka sadakar hi muka ci alahira hi ne da mu sadakar wanda muka yi hi muka ci amma wannan cin da muka yi muka zubar ai wannan ne asara wancan ne riba ya tunda yau je kun ce a zubar yau an yi asara din cin yi ne asara to ka gani saboda haka abu na alkhairi in kai rabon ka na lahira yasa duk malaman da suka san Allah abin da suka samu lahira suke turawa idan mutane suna gasar ajiye kuɗi a akawun ɗin su ko suna aikawa wancan akawun ɗin eh suna turawa lahira a tara lahira ne gurin bukata yau ba lahira ba ko maka zaka je dai ka gani kuɗi kaɗan ka je ba zai ma daɗi ba eh ka je maka da naira dubu ɗaya ko dubu ɗari ko ɗari biyu ai sai ka zama mabaraci amma ka je da miliyan goma ko miliyan sha biyar maka ai kaga duk abin da za ka je ya yi saura to haka lahira kar abin da za ku aika lahira ku ga yayi yawa ku dinga aikawa eh ku dinga aikawa da yawa in yayi yawa yayi yawa a ciki ku samu wani ba ku dace ba ku dace da wani shi yasa bayan Allah na gari duk rayuwarsu a sadaka zai kare ba sa mutu su bar wani abu su ɗauka su ba wannan su ɗauka su ba wannan su ɗauka su ba wannan to kuma ranar gobe kiyama iyalansa ma sai su ce ta amma rayuwarka a duniya duk rayuwarka a duniya kurin kai ka ce da iyalanka ba sadaka ba kyauta to masifar duniya ma ta zo ba za ta tsallake ka ba to yasa Allah ya ce kuna ciyarwa ta Allah duk wanda ya ciyar dan Allah kuma baya bukatan godiya ko yabo dan nasu ya nuna inna ma nudi mukum li wajhi إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا to dalilin wannan yasa in za ku ciyar kuma ku yi dan Allah shi yasa Allah ya ce masal masal ladina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kama sali habbatin nan ba dan saba nan ba dan saba sanabi fi kulli zumbilatin ne في كل سنبلة مئة حبة wallahu والله يضاعف لمن wanda يشاء Allah ya zo sai linka musu ma fiye da haka wallahu kuma والله واسع Allah عليم marwacin sarki ne falalahu falalansa alimu masani biman yastahiqu almurafa daga wanda ya cancanci alallan ka masa allazina الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون allazina kaga wa'anda yunfiquna amwalahum suke ce da dukiyansu fi sabila cikin taimakon addinin Allah kamar su sayyidina Usman summa la yudbiuna ma anfaqu mannan ba za bibiyan abin da suka ciyar da gori Allah mu fike wanda aka ciyar alai a gare bi qaulihim da fadan su masalan ga misali kada ahsantu ilai ni na kyautata masa waje bara halahu ko kuma ni na gyara halin sa ba sa yin gori wala azan babu cutuwa lahu gare bi zikiri zalika da ambaton wannan ila man la yuhibbu ga wanda baya so ku tsayuwansa alai a gare shi awa nawahi da matara kamanninsa babu gori babu cutarwa to lahumu wayannan ajruhum sune da samun ladan su sawaba infaqi ladan ciyarwansu za su tarar inda rabin agun mahalicin su wala kawun alaihim babu abin da zai sa su tsoro wala hum yahzanuna babu abin da zai sa saman zuciya bil akhirati da lahira in zaka ciyar karka yi gori kuma karka yi cutan baki ka ciyar dan girman Allah kuma abin da ka ciyar din dama fa ba naka bane asali ma na Allah ne idan ka ciyar ka taimaki kanka za ka kare wa kanka hau kuma lahira za ka samu babban rabo Mhm.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى kaulu marufin ka ga magana sananniya kalamul hasan zance mai kyau warar da alal sahili wanda za a niyar wa da mai roƙo jamilin kyakkyawa wa magafiratin to wannan shine da samun gafara lahu a gare fi ilahi da nace masa kairun shine mafi alkhairi min sadaqatin da sadakan da ya tabawa azza za ka bi ta da cutar baki bilmanna da gori wata ayirin lahu da goron ta masa bisuwali wajen tambaya idan mabarace ya bara idan ba ka da yi karka dinga zagin sa ko kana magana mummuna kai da Allah gabara can ka dame mu duk ba yin haka bawon Allah kai hakuri in Allah ya kawo inda rabon ka da yamma ka zo bara za ka samu ko ya zo da safe ka ce bawon Allah kai hakuri ga ina yanzu an ci abincin amma kamar da rana ma ka zo kuma kamar addu'a Allah ya bamu mu ma sai mu baka amma karka ce kai abu kaza kana zagin almajiri ba a san haka eh ka kori mutum kaman kai Allah ya ba abin kai kadai to Allah zai iya jarraban ka ba sai inda baka sani ba domin libawan Allah daraja ne da shi abin da ya samu dan uwanka gobe zai iya samu ka. to yasa almajiri ya zo yana da baiwa almajiri yana da baiwa mabaraci ne makaho ne kuturu ne almajiri ne haka mai bara to bi shi a hankali saboda baka san irin baiwar da Allah ya masa ba muddin ka faɗin magana mai zafi a kansa fa Allah zai iya kiyin wannan ma- maganar kuma duk abin da baka iya tunanin zai iya faruwa zai iya faruwa da kai to saboda haka a dinga darajanta almajiri kowa da matsayinsa idan Allah ya yi niyya zai sauke wa duniya masifa almajiran Allah yake gani yake daukewa sau da yawa albarkacinsa ake ce ba don su ba masifa da yawa zai iya sauka kuma na biyu abinci wannan ba a so ka walakanta shi kar a bari a gidanka a dinga walakanta abinci ka dinga darajanta abinci abinci a san matsayinsa Eh, walakanta abinci yana jawo bala'i wanda babba ba karami ba a dinga girmama abinci kuma kar a yi rowa rowa kuma yana sa mutum ya tsiyace almubazzaranci yana jawo tsiyacewa rowa ma yana jawo ciya tsiyacewa don ayan da ya faɗa allah zai na iza an faƙun الذين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما laje wanda za su ciyar da abincinsu ba sa yin rowa ba sa yin kuma almubazzaranci allah yake cewa kuma wani ayan yake wala ta ji alayyar ka magaza ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مهسورا duk tsaka tsaki ake so kar mutum ya rike dagam kar ya zubar ya zama ba komai a hannunka ka tsaya tsaka tsakiya wa kana bayyana zalika qawwa to wannan ana yi zai zama alkhairi kuma annabi ya ce al yadul uliya khairun min yadda sufula ka ciyar a baka ɗin gwara ka bayar da a baka gwara ka bayar eh roƙo kuma ba dole larura ya zai ma ba kar ka yi roƙo idan roƙon mutane yawa za ka tayi ranar gobe kiyama fuskan ka wannan sai mutum ya tayi fuskan babu nama kai zalla ka zai tayi yasa ba a so roƙo roƙon ma sai ta zama larura ake yin ta wani bawan Allah ya zo gurin annabi ya daga yana roƙo da sanda da koko annabi ya karbe sandan ya karbe kokon ya ce jama'a wa zai sai wannan sanda da wannan koko wani mutum ya saya dirhami ɗaya annabi ya ce a ƙara sai wani saurayi ya tayi ya saya dirhami biyu annabi ya sayar masa ya ce to wannan dirhami ɗaya ka je ka sai abinci ka ajiye a gidanka wannan dirhami ɗaya ka je ka haɗa gatari ka dinga zuwa jejin madina kana itace ka kawo ka sayar sai da annabi ya raba shi da bara ya je dinga saro itace yana sayarwa da sati ya zo sai ya zo da manyan kaya annabi ya ganshi ya ce to yanzu da kaje kana roƙon mutane su baka da wannan hikimar ba wannan ta fi maka ba a wannan ya fi ma to kar ka yarda da bara amma ta zama larura ba yadda ka iya shi kenan amma dai ka daure kana bayarwa ba a dinga samun lada ba wani yana baka yana samun lada ba kai ma kana bayarwa ana samun lada ta sanadiyarka ina fata kun fahimta Allah ya gane da mu.
Wa magafiratun kairun min sadaqatin yatbawaha azaya.
Wa magafiratun wannan sadakar da kai kyakkyawar magana da ka faɗa to wannan ta fi samun gafara. Kairun min sadaqatin shine mafi alkhairi da sadakan da yatbawaha azza kake binta da cutar baki. Bilmanni shine gori wata ayyirun da gorantawa da hubi suwali ga wanda ya tambaya wallahu.
Wallahu ganiyun halim.
Wallahu gani Allah mawadaci ne an sadaqatul ibadi ga sadakar bayin. halimun Allah mai sanyin hali ne bi tagir lokubati da jinkirta hukuba an almanni ga mai gorin wal muzi da mai cutar wanda Allah mai sanyin hali shi yasa yanzu idan bako yazo yana bara ka bashi in ka ki bayi ma zai rayu zai rayu yanzu ka gwada ka gani dai wanda kake ba abinci ko kake ba su shi kana za ga sun ci sun sha sun rayu shi yasa gwara ka bayar din yanzu ba gashi ba almajiri ya fi dubu garri dubu yara ƙanana dubu yadda mai gida zai ci abinci haka za mu ci abinci kowa sai ya ci kuma idan kai din ma ta nan ta sanadiyar da muke ce ka ce yau baka yi abinci ba waye gari ba za a ga wanda ya mutu ba kowa zai rayu baka bayar din ba ko dama Allah yake barwa kai sanadi ne ai sanadi ne kurin kai ne sila amma hakika mai ce da bayan sa Allah ne shi yasa kar a yi abinci a gidanka bako bai ci ba kar ka yarda da wannan shi yasa Allah yake yaban wasu bayan Allah da yake cewa wa yusiruna ala anfusihim na'am ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم كساسا wanda suna da abincin ma suna bibita wasu a kansu ko suna da bukata akwai lokacin da wani bako ya zo gurin annabi ya ce annabin Allah ni bakonka ne sai annabi a cikin sahabbai ya ce to a cikin nan naku jama'a wa zai dau nauyin wannan bako zuwa gobe mu fita a kunyan sa sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi a bani shi shi sahabin da ya ce a bayi bakon ma kwana uku a gidansa ba ci abinci ba ya ɗauko bakon na annabi ya je da shi gidansa da ya je gida matar ya ce to wance yau kwana mu uku ba mu ci abinci ba ga bakon mun samu annabi ya bamu kuma ga yau mun samu alafai ne ɗaya na alkam mu gyara alafai ne ɗaya idan kika yi abinci in magarba ya yi yaran mu da ba su ci abinci ba ki lallaye su yaran su yi barci idan sun yi barci kika yi abincin kika kawo mana da fitila sai ki kai fitila in kin kai fitilan kamar za ki ajiye na ga baya gani na zan yi hakuri shi ya ci mu dai mu fita a kunyansa da dare yaran duk suna kuka ba su ba aka lallaba su yaran suka aka lallaba suka yi barci shi da mai gida ka abinci aka ajiye da bakon a su bismillah da kai bakon annabi ne to matar kamar ta ajiye fitilan sai ta yi dabara ta kashe shi kenan bakon yana cewa to bismillah bakon ya sa hannu shi mai gidan ya sa hannu md yake fitarwa bakon yana ce ta su bakon ya cinye kwanan sa uku ba su ci ba waye gari da ya je gurin annabi jibril ya gaya annabi ya rasulullahi wani da matansa abin da suka yi Allah ma ya al'adabin su Allah ma ya yi mamakin me dalili wa yuziru na ala anfusi wa law kana bihim kasa shi yasa in kana da abinci ka daure ka bibita wani akan ka eh abinci wani abu ne mai daraja kar ka yadda wani bai ci ba kai ka ci ka kwana da yau annabi yusufa baya cin abinci yana kwana da yunwa gaji annabi yusuf Allah ya baka layin larin ya ce ta karanta abinci ne na manta da mai yunwa in na ji na koshi sai na manta da mai yunwa shi yasa ba na ci na koshi saboda tana da mayin wata to yasa Allah ya saka da alkhairi kuma ciyarwan kama a irin wannan wata ma yafi kowane wata lada يا أيها الذين آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والذي كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ya ayyuhal ladzina amanu ya ku baya da kuka bada gaskiya la tubdilu sadaqatikum ku daina bada sadakan ku ba wajura ladan sadaka bil manni da gori wal aza da cutan baki bidalan batawa kallazi kai ka ce kai bidali kaman bata wannan faqatu ciyarwan allabiyin fiqu wanda ke ciyar da malahu dukiyansa ri'a annasi da yawa mutane riya mura'iyan lahum yana musu riya wala yu'minu billahi bai bada gaskiya da ranar gobe kiyama ba bai bada gaskiya da Allah ba wal yawmil akhir da ranar gobe kiyama to duk wanda kaga yana ciyarwa yana riya bai bada gaskiya da Allah da ranar gobe kiyama ba huwal munafiqu shine munafiki yasa yanzu ka kula yawancin mutane da riyan ne sai an ga mutane sun taru sai a ce wani ya muke yi me muke ciyarwa to ba haka bane in abu da riya kai ranar gobe kiyama in ka ce Allah na maka kaza ya ja ba kai ne dan mutane su sani ba ni na bar wa mutanen ka je su biya ka shi yasa ba a san riya kar ku yi abu dan in kai abu dan Allah da niyyar wani ya sani to Allah ranar gobe kiyama baya bukatan abin kuma munafurci ya shiga lamarin masaluhu ba masaluhu wa sawa.
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا masaluhu kaga misalin sa ka masalin sawanin kamar mutum ne je ya samu duri irin na zaria a nan babu shi a can muna ce da hifa wannan dutsen abu nasu mai santsi alai turabu yanzu ka dauki wannan dutsen kasa kasa kasa iri kasa rairayi fa sabahu wabilin idan ruwan sama mai yawa ya samu wannan dutsen shine madarar shadidatin ruwan sama mai yawa fatara ka sai ya bar gurin salada ba komai ai salaban amlasa zai bari da da santsi la shiya alaihi babu komai a gare la ya kadiruna لا يقدرون على شيء مما la كسبوا ya kadiruna ba su da iko istitnabi ne na bayani na misalil munafiqu al munfiqu wanda yake ce da dukiyarsa ri'a annabi saboda yi wa mutane riya jam'i ne na lamiri fa ta biro ku yi lura da ma'ana na allazi ala shayin ga wani abu min ma ka sabu daga abin da suka yi tsoruri amilu suka aikata la yajiduna lahu sawaba duk wanda ya aiki dan riya lahira ba lada filaki raja lahira kama la yujadu ala safwani shewa kamar yadda akan dutse ba a samun komai mina turabi na rere allazi kana alai wanda aka hada aka zuba masa li zahabul madar lahu dan ruwan sama ya tafiyar da shi wallahu sana ubangiji la ya hadi Allah ba ya shiryar da alqawmul kafirin mutumin da yake kafiri duk wanda ya abin sa dan riya to in ya je gaban Allah wallahi ba zai tare da ladan ba ya za a kiyaye riya a kiyaye jiyarwa a yi dan Allah kuma a nafa Allah ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها رئفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير Allah madaukakin sarki ya ce wa masalu kaga misalin nafaqatu ciyarwa allazina yunfiquna amwalahum wanda suke ce da dukiyarsu ibtiga dalaba marratin lahi na neman yardan Allah wa tazbitan min anfusihim da tabbatar da lada ga kawunansu ta hakikan le sawabi tabbatar da lada alai bi kilabil munafiqin safanin musu da munafikai allazina la yarjuna shi munafiki yana jira amma baya sa rai da dama Allah zai bashi lada liyan kare lahu domin dama ya musanta shi wa man ibtidaiyyat wajen farawa kamar sali jannati kamar misalin gona ne da raba wajen aka ce ga jigawar gona wanda tana dauke da yashi garin min raye ka karanta da ruhuwar raka ce bi rubuwati wa fata ko da fata ka ce bi rabawati makanin guri ne murtaban wanda ya dauka ka jigawa musawin ya daidai da asaba hawa bil yanzu an yi irin wannan ranar zafi ya kai zafi aka danna ruwan sama fadar agulwa nan da na za ga fa'adar agulwa za ta bada abincinta ta dinga fito da tsire kala kala bere mil kafi wa sukunu samarati tsiri bai ne wani kan wani misali ma ya sumaru bai yayin da wannan sa zai yi yaya fa in lam yusibu wabilin ko da ba samu mamako ruwan ba fadalin ko yayyaji aka samu madarin kabibin ruwan sama kadan yusibuha wanda ya shafi wannan gurin wai kabiya ya ihe ta lirrifa ya dama gurin jigawa ce alma'ana ta samaru za ta yi yaya wata zaku za ta dinga karuwa kasaratul madari ga yawan ruwan sama am kalla ko da ruwan ya zama kadan faga zalika na faga to haka cewa man zakar wanda muka ambata muku ta zuku yana ƙara ƙaruwa inda lahagun Allah kasratin kadan ne am kallar ko kadan ne ko mai yawa ne to wannan Allah ya yarda da shi yasa an zaka ciyar ka ciyar dan Allah duk wanda ya ciyar dan Allah a nan duniya ma fa Allah ba zai barka ba bare lahira dan an samu labarin wasu mata guda biyu dukkanin su mata ne daga bani Isra'ila gaba ɗaya matan suka je itace da za su je itace jeji ɗaya matar da za ta je itace deji a kabilan bani Isra'ila sai ɗanta to sai ɗan nata kuma ɗan ƙaramin yaro ne to ya sa abinci a bakin ta za ta ci ta sa a alfuz haka tana zawa bakin ta sai almajiri ta zo a bani saboda Allah da annabi sai yanzu da yanci wannan gurasa gwara na ɗauka na baiwa wannan almajirin sai ta cire gurasan a bakin ta ta ɗauka ta ba almajirin almajirin ya ci gurasan ta yi mai dajeje ta je tana itace ta gama itace ca ca sai ta ji kuka a yi kura ne zai ɗauke ɗan maza Allah ya ce da jibrilu jibrilu ka je ka shaƙe kura nan ka kwace yaron nan a bakin wannan kura yadda matan nan ta sa abinci a bakin ta ta cire ta babu to haka za a cire yaron amiru matar aka shage ta aka ɗauke yaron a bakin kuran ba tare da kuran ta cutar ba aka ba matar ya ce Allah ya ce ke ma kin sa abinci a bakin ki za ki ci kika ci ki ci gaba almajiri Allah ya ce ko da bakin ki wannan kudan kuran kudan ki na bakin kuran Allah ya ce a cire amiyar miki wannan na duniya ne fa kafin na lahira to yasa an kai sadaka masifa masifa da zai kare ma Allah kadai ya sani a zamanin annabi Sulaiman dan gidan annabi Dauda wani bawan Allah a gidansa akwai hasbiya to hasbiya dan sun yi aya to in sun yi aya sai mutumin akwai matar sai ta ce wane ka dauko yayanka yayan hasbiyan nan mana a dafa musu su ci to sai ya dauko yayan hasbiyar to yi ne da aka ɗauka sau ɗaya sau biyu har biyan sai ta kai annabi Suleimanu ƙara annabi Suleimanu Allah ya je ni a gidan wani mutum akan bishiyarsa amma idan na yi ƴaƴa ƴaƴan nan na sun kusan tayi sai ya ce da ƴaƴansa su ɗauke sai a gasa a cinye ni abin da ake faina damu yadda yake gasa ƴaƴana dan ƴaƴansa to ai ni ma abin da aka gasa ƴaƴana ne sai annabi Suleimanu ya ce to bari a kira masa gargadi aka kira mai gidan bawan Allah ya ce kai ne wanda in wannan ce ya'ya akwai halittu a gidan gare to ta kawo karanka ta ce in yayanta sun yi ya'ya in ta yi ya'ya kana ɗaukar ya'yan naka ya'yan nata ka ba ya'yanka ka yi sau ɗaya ka yi sau biyu to karka yi na uku saboda haka yadda ake ɗaukar ya'yan a gasa a ba ya'yanka ita ma tana son ya'yanta karka sake yi na ma gargadi annabi sulaimanu na gode na gode sai suka yi ya'ya da suka yi ‘ya'yan sai matarsa ta ce dala ka ɗaukar mana annabi sulemani ya hana ya ce yana ina banda baya kusa banda ka je ka ɗauka kurin na ɗauka ya ce Allah ɗauka ya hu bishiyan ya ɗauko ‘ya'yan ya zo yanka ya bayansa suka gasa suka ci har zuwa ya sake kai ƙara gurin annabi sulemani aka kira ya aka masa gargaɗi annabi sulemani ya ce da habibiyar yanzu abin da za a yi duk ran da kika yi ‘ya'ya kika yi kwai ma kurin ki gaya min ba sai ya zama ‘ya'ya ba shi kenan da ta yi zuba kwanta za ta kin ihe ta je ta gaya annabi suleiman annabi suleiman ya kira ifritu min aljin manyan aljanu guda biyu ce ku je ku dinga gadan kwan wannan har biyar in mai gidan nan yayi niyya zai yahu biyan nan kun kama ku bare mai gida biyu su ba aljani ba gajiya za su yi ba daga nan zuwa kwana arba'in ma za su tsaya gam abu yan gidansa aljanu sun zo sun tsaya ana gadon gidan harbiya harbiya ta kyankyashe mala ya'ya suka girma za su tayi suna faka-faka sai matar ta ce ɗauka mana ta ce annabi suleiman ya hana ce ina ranka ka ɗauko da allah su kuma aljanun sun cika ya ɗora kafansa ɗaya dama yana cin abinci ya bari ta zuga yi ta zuga yi ya ɗora kafansa ɗaya haka zai hau sai wani almajiyar ya ce a bani saboda Allah da annabi a bani saboda Allah da annabi sai fasa hawan saura kaɗan za su rufce sai fasa shi ba bai san da aljanu ba sai zai sauka ya je ba mabaraci wannan abincin ya dawo yana zuwa ya hau ya ji ya hau itacen bayan ya hau ya ɗauko ‘ya'ya ya zo ya gasa ‘ya'yan da suka ci har biyan da ta dawo ta ce annabi Suleimanu wallahi yanzu ma ya ɗau ‘ya'yan ‘ya'yan nan na ya gasa ya ci annabi Suleimanu ya shiga da fi sai aljanun suka dawo da suka zo ya fi bai musu magana ba ce ku ina aikin da na sa ku su ji annabi Suleimanu mutumin nan da zai hau ya yi ne za mu riƙe ya ba sa ko guntun tuwansa ya je sadakar ya dawo da ya ɗaura ƙabansa Allah ya kuma mala'ika ɗaya ɗaya suka kama mu muna ji muna gani Allah ne ya kuma mala'ika wallahi suka matse mun ni ya ce yanzu a bangon duniyar gabar ma na zo ɗaya mala'ikan da ya jefa ni bangon duniyar gabar na je ni kuma ya ce a bangon duniyar yamma fa tuka yanzu na zo shine annabi Sulaiman ya kira mai gidan yace kai za wannan sadakar abincin da ba dan kai ba da masifa ce za ka rasa ranka za ka rasa ranka to ya za karga sake da sadaka shi za ake cewa sadaka maganin masifa yanzu dai wannan kun san ya tunkari masifa to sai aka aiko mala'ika shi ne maganin aljani aka matse su suna kallo yahu da bai yi wannan sadakan ba da ba labarinsa to me kake cewa fa in lam yusibha wabilun fa dallu in lam yusibha wabilun ko da ma ruwan ba yiwa bane ko yayyafi ne ma wallahu bima ta'maluna basir sanan ubangiji basirin Allah masani ne ko in jalikum bihi da abin da kuka zai muku zakayya bima ta'maluna da abin da kuka aikata أيود أحدكم أن تكون له جنة من نكيل وأناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات aya wanda yibu yanzu a kowane ɗayan ku ya so a da kuma an ta kona lahu jannati yanzu a ce kana da gonakai kana da gadana min na kelin na dibinai wa anabin da inabi ta jari min tadi lana har ƙorama suna gudana a ƙarƙashinsa lahu fiya min kulli zamaratin duk ɗan itacen da ake bukata akwai a gadalan ɗin wa kada asabahu kibaru kuma ga girma ya same ka far ufa min al-kibari kai rauni a dalilin girma al kasabi ga tsururi wala hu zuriyatun ru'afa kana da zuriya kanana auladan sigaran yara kanana la yaqdiruna alai ba su da ikon sana fa za ba isaran yanzu idan iska ta samu wannan gonan naka riwon shadidat fi narin a cikin iskan akwai daura fa ta raqat yanzu kayan naka ya kone yanzu mutum ya ji dadi to kun kun kun gane wannan misalin ne to abin da yake nufi da wannan ka gane yanzu mutum ne yana da gonan gadala ga dibino ga inabi in an farɗo amfanin abincin da ya kai na shekara goma ma shekara ɗaya za ka samu to kai kuma ganin hakan sai ka auri mata hudu yara ƙanana mana yau Allah ya baka arziki to yaran nan kuma 'yan matan nan kowace tana haihuwa kowace tana haihuwa yaran kuma kai ka girma ka fara samun haihuwa yara ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana kama- kana da yara kamar guda talatin ba mai sana'a wannan gonar dama za a farro abincin da ya kai na shekara goma to yanzu ka girma kai baka iya sana'a wannan gonan da ita ka dogara yaran ka ƙanana yanzu a he idan iska daura ta biyo ta gonan nan gaba ɗaya ƙurmus gonan ya ƙone me sunanka ka ce halakakke to abin da ake nufi da haka magana ce kuma cikin magana yanzu wanda aka ce gonan ya ƙone nan gaba anya mutumin nan zai rayu to abin da ake nufi da haka kwatance ne aka yi mana mutum ne yana kyauta yana sadaka gaba ɗaya al'amari ya ƙare sana'a ya ƙare ya je lahira wannan kyautan da sadaka da ya dogara da ya je lahira riya da jiyarwa zan yi ga kayan da ya dogara babu su ina kayan lada na yi za a tattaro zai ga aljanna kaga ƙarfi ya ƙare a lahira ana sana'a ne to yi ne ƙarfi ya ƙara ai yana da zuriya raunana da aka gaya ma gaba ɗaya al'amaranka ya dogara da wannan abin da kai na sadaka to kana zuwa kayar ya kayar jirwa ina kayan lada na gajiyar riya ne da jirwa ya ta kayan ma Allah bai karba ba ka kai kuma ka je lahira to Allah ya ce yanzu kwa so haka to haka wanda zai yi kayan lada ya sa riya a cikin sa yake fagada ka san ya rasa wannan kayan a hawaja shine mafi bukatuwa ma kana ila haka abin da ke gare da wa baki huwa sai wanzu wa wuladuhu da yayansu ajzatan a gaje mu da hayyirina suna dima la hila da lahum ba su da wani dabara wa haza wannan tamsilin misali ne lina fakar murayi ga wanda suke cewa da riya wal manna da gori fi zahabi a cikin tafiya da ladan wa adama na fiya da rayin amfaninsa a waje su ne mafi bukatuwa ma ya kunu ile hana abin da ya kasance tare da fil aikirati a lahira wal istifhamu wannan istifhami bi ma'anan nafi ya zo da ma'anan korewa wa an ibn abbas abdullahi dan abbas yace huwa li rajulin ga mutum da amala bi daji yayi aiki na da'a suma ba za lahu shayadin aka aiko shaydanu fa amala bil ma'asi yayin saban Allah hatta a harka malu suka kona ayyukansa kyakkyawa kazalika kazalika yubayyinu Allahu lakum layati la'allakum tatafakkarun kazalika kama bayyana ma zikira yadda muka bayyana abin da muka ambata muku yubayyinu Allahu lakum al-ayati ga yanan dai Allahu Allah yana bayyana muku ayoyin la'allakum ba da banza ba ta tafakkaruna ko kwaye tintintini فتعتبرون كيلورا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أكردنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا يا كوباي da kuka bada gaskiya an fi ku ciyar da kuka bada haƙin Allah min ɗaya baji daga halaliya jiya da kyakkyawa ma ka sabta na abin da kuka yi tsururi min almali na dukiya ku duba halaliya dukiyan ku ku ciyar wa mimma akhrajna lakum min al-ardi da abinda muka fitar muku na dangane da kwayoyi a cikin ƙasa min al-hububi na kwayoyi wasu mari da yayin itatuwa wala ya taimamma wala tayammamul kabisa minhu tunfiqun kuma idan za ku bada haƙin Allah wala tayammamu ku daina nufowa kaga zidu ku ni gal kabisa mummuna arradi mummuna minhu min al-mazkuri tunfiquna wajen ciyarwa kar ku dau mummuna ku bayar ku dau mai kyau ku bayar fi zakati a cikin zakka hali ne min namiri na ta yamma mu karku na biya ka walastum walastum bi akizihi illa an tugmiru fi walastum bi akizi abinda kuma bai zama za ku rike abin ba alƙabi su saboda mu ne lawa ɗaya mu da an ba ku biyu uji ma cikin haƙoƙin ku illa an tugmiru fi sai dai kuna masu rantsa idanu bita sahila da sawaga wa gada basir da rantsa idanu ba kai ba tudu na minu haƙullahi to yaya abinda an baka kai ma baka so da yi kuma ka ce za ka ɗauka ka ba da haƙƙin Allah.
Wa'alamu an Allah ganiyun hamid.
Wa'alamu ku ana sani an Allah sani Ubangiji gani mawadaci ne. An na faƙaɗi kun gajiyar wanku hamidun kuma sarki ne abin yabo mahamudun abin godiya ala kulla halin a kowane hali.
A shaibanu ya idu kumul faƙira wa ya burukun bil fasha.
Shaidanu kun ga shi shaidan ya idu kumul faƙira kullum yana tsoratar da ku da talauci. yuka hukun biyu yana tsoratar da ku in sadakatun in kun yi sadaka fatam si ku rike kayan ku karku bari yasa dan za ga kullum yana tsoratar da ku da talauci wa ya marukun bil fasha yana umartan ku da rowa alfasha nan rowa rowa shi ne albaya albukul wa mana zakati da hana zakka in za ka bada zakka fa idan ka ware samfo ɗin nan naka kana da samfo goma so za ka ga ɗayan ne goma wannan taran kamar ɗayan ne shedan sai ya yi yadda zai hana ka ba da haƙƙin Allah duk lokacin da kuma aka ce mutum baya ba da zakka to sallah baya amfani ba inda Allah raba sallah da zakka da inda zan sa guri ɗaya suke wallahu ya idu kuma wallahu ya idu kun magafiratan minhu wa fadla Allah yana muku tanadi alal in baki ga ciyarwa magafiratan minhu na abin da idan kun yi zai muku gafara lil zunubi kun ga zunuban ku da suka gabata wa faralan kuma bayan nan ma Allah ya baku falala rizqan kalaban minhu in ka bayar da zakan ma a ɗau wani arziki a miyar ma da gurbin don mala'ika yana addu'a Allahumma Allahumma yana cewa menene hadisin ne Allahumma amfidu Allahumma aɗi mumfiƙan kalaban wa aɗi mumfiƙan talaban Allah mala'ika yana addu'a duk wanda ya rige Allah ka aiko masa da asara wanda zai bayar Allah ka miyar masa to haka ne in dai kuna bayarwa din to Allah zai miyar muku ne saboda ku dage kuna bayarwa a dalilin bayarwa kuma sai Allah ya baku eh sai Allah ya mar muku amma ruwa baya jawo alkhairi dukiya kyauta baya karar da dukiya ruwa ko baya sa dukiya ya dawama saboda haka in Allah ya baka alkhairi kaman aro lokaci aka ara ma kai sauri kai amfani da wannan daman kafin daman ya kauce in kana da daman kai alkhairi zaka more ko wannan mulkin nasu na zamani da kaga ana yi ana shan wahala lokacin da aka bada mulkin ne baya alkhairi ba ko wannan mulki ne na zamani aka ce kai ne rep ko kai ne wani sanata ka gwada ka gani daga zaran an baka mulkin in Allah ya baka alkhairi bayan ka ba mutane haƙƙinsu duk mai karamin ƙarfi a garin ku baya sana'a ka ba wannan miliyan ɗaya ka ba wannan miliyan ɗaya ka ba wannan miliyan ɗaya ka ce ku yi sana'a inda ka gina kamar mutum dubu a dalilin ka mutum dubu su zama sun gini to ran da aka sauke kan ka zo gida ka zauna kar ka yi komai wannan mutanen Allah ya gina su ta sanadiyar ka alhaji wani yana gida yana gida yanzu me yake ta an sauke ya ce to bari a kawo shinkafa salamu alaikum a ce ga shinkafa buhu ɗaya gobe wannan zai kama har ka mutu ba za a daina kawo gidan abinci ba domin lokacin da kake da dama ka kyauta kana sauka wannan zai dinga ya koma wani yaron ka zai zo a mota ya biya ka bayan miliyan ɗaya ya je ya fara kasuwanci ya gara ina alhaji wani ya ce ai wani ya sauka yana gida sai ga wani ya kama shinkafa buhu biyu wani ya kama faro katan biyu ana dai haka ba za a daina ba har ka mutu domin lokacin kai amfani da damar ka amma kuma kai ne bayan karuwai kai ne bayan yan mata kai ne bayan yan daudu a haka lamarin ya kare to karyanta ma da jinya za ka sauka ba ma wai wannan ba yanzu zaukan ma lafiya ba zai yi ba da jinya ma za ka sauka shi kenan kuma ka je ka mutu da bahi a kanka bahi kana biyu ga haƙƙin mutane ka danne ga kuma bahi na abin da za ka ci ma ya dame ka sai ga mulkin ya zai maka bala'i shi yasa kar ku sake in Allah ya ba ku dama ku yi amfani da daman ku duk lokacin da Allah ya ara ma rana shi Allah baya barin mutane haka wata ran Allah zai ba kuɗi mai yawa to duk lokacin da ku amfanin gona kai ka samu alkhairi kai kokari mutane su amfana da kai idan kuma kiwo kai na dabba ma kai kokari mutane su amfana da kai bayan bin da haƙƙin Allah ba idan dai alkhairi ka samu ana amfana da kai to ran da alkhairin ya tafi to alkhairi ya danga biyo ka kullum alkhairi ne zai biyo ka domin lokacin da kake da dama kai amfani da alkhairi ina fata kun fahimta Allah ya gane da ne kake cewa wallahu wasi'un alim wallahu sana ubangiji ne kake cewa baya kadan na'am wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un wallahu alim wasiyun Allah mai mailocin farala ne alimun masani ne dilmin fiki ga wanda yake ciyarwa mm.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا Mutum da hikima dai Allah yana ba da hikima al'ilmin nafi'u ilimi mai amfani almuwadi ilal amali wanda zai bayi zuwa ga aiki ba kowa Allah yake ba man ya shawo sai wanda Allah ya so eh ilimi in dai kaga an ba mutum ilimi na huru'a na sanin addini kai mutumin nan hida Allah akwai yarda eh wanda Allah baya son sa ba zai bayi ilimin da al'umma za su kare da shi na shirya da al'umma ba sai dai a bayi wani ilimi kullum wanda ba na shari'a ba amma ilimi na huru'a a sanar da kai addinin Allah ka shiryar da mutane to sai wanda Allah yake so wanda Allah bai so yi da haka ba ya yi ba ba ga yan zamanin ba su san addini ba kalle su sosai sai sai addini mun san Buhari mun san Muslim mun san Abu Dauda duk dan zamani in ya nuna ma cewa ya san hadisi yayi a larabci zaunar da shi tambaya bakwai zaka masa kace farlan alwala nawa ne in ya gaya ma ya ce kawo masu ba zai iya ba ai a bukari akwai inamal amalu bin niyati a guri kaza akwai kaza kurin farallan alwala kawo kawo farallan alwala in ya gama ka ce kawo farallan sunna sunnan alwala kawo mun sabon alwala dibi dibi zai fara yi ka ce ka jira mun niyoyin sallah guda biyar duk ba iya ba kurin an yi karatu an yi larabci amma addini sai wanda ya san addini ilimin addini baya yoyuwa in kana so ka nemi ilimi mai amfani ka nemi malami na gari na kirki ba malaman zamani ba ka je ka zauna ka samu malami yana zaune a zaure yana kan buzunsa wanda daga gani kai ma ka san ba tambaya ido ma mudu ne kana gani ka san Allah ya masa baiwa yana koyar da kawaidi da laharin dai ka tsire girman kan kanka ka yi tawari'u ka je ka zauna akan agunsa ka san kawaidi ka san lahanari ya sanar da kai addini to in Allah ya da ka tsira wannan malamin yana da malami wannan karatun naka zai dangana da annabi Muhammad amma karatu akan banci malami akan banci almajiri akan mal- malami ya sa tebur almajiri ya sa tebur a gaba kowa yana kallon kowa wannan sai abin da Allah ya yi eh to in dai akwai mai albarkan ma ba shi da yawa sai kaɗan kaɗan karatu na Allah daban yake bawan Allah da ganin su kasan su eh ka dinga tawariyo tawariyo fa ina tawariyo min kisalul mutaqi ka nemi na Allah yanzu zamani ne Allah ya ya tattare nasa ya boye mutane sun janye nasa shi ma Allah ya janye nasa amma idan ka zama na Allah Allah zai gama ka da nasa idan kuma baka zama na Allah ba sai ya barka da yan zamani wanda kullum bakin su yana rediyo a ce an yi kaza an yi kaza a rediyo ake koyar da addini a ce a tambaye mu fatawa lamarin addini addini lamarin sa yara tambaye ka ta waya ya fi karfin wasa duk wanda ya bigo min waya ta waya ya tambaye ni sai in ce ban sani ba alaga da malam wa- jiya ma wani ya tambaye ni ya ce na sai guna na ajiye na ce ban sani ba bai yi kenan na huta ba ni ne zan gaya ma tambaya ta waya in mun je lahira na faɗi kuskure ba ta waya zan baka ilimi saboda rayin darajar abin ai ba zai yi ba ta waya na gaya ma me Allah ya ce ba zai yi ba ka zauna wanda ya yarda da kai ya zo inda ya zo ya ɗauki karatun addini eh ko mun gaya mu ku nemi karatu na addini a gun malaman kirki na zaure masu tsoron Allah ba gun yara ƙanana ba yara masu gemu tsaltsaltsal wannan ku kyaye su eh mutum ya ajiye gemu babansa ba gemu hi da gemu in ka faɗe ka ce sunna ne in fitina ya zo kuma ya aske gemu gemu na kirki ba ajiye ba ajiye shi ake ba kafa shi ake yi mana in dai ka kafa gemu ya kafu daga an taba gaye maza ka je da dan kauri kauri amma gemun da ake taje shi da dan abin nan iska yana kada shi haka mutum ya sa gilas a fuska wai har yanzu ya ce ma shi ustaz ne ka yadda a wannan zamanin ka yi a hankali ai na Allah a fili yake ai al'adan guri sunnan guri kuma kunya ma wajibi ne ai dole mutum ya zama mai kunya yi mana yara ba kunya ba komai ka je ka ce wai ne malamin ka wallahi ba za su kai ka gaban annabi Muhammadu ba wallahi a to san annabin suke wanda yake son annabi ne zai kai ka gaban annabi abinda ba a yi biyayya ba mutum ne ya karatu ba shi da malamin kirki kuma ta yaya kai ka zama malamin kai kai ka gaban annabi man la sheka lahu fa shaydanu shekahu wanda ba shi da malami fa shaydan ne malamin sa kai baka san abin da ka rike ba ka kallon da malamin naka yake mutumin da ya zare idan sa sai son kuɗi a gwamnati kullum ya rungume wasu takardu a nan ɗinsa kaga wani sabon jaka ya rike a nan in ka duba jakar faran takarda ce ba komai wani takarda ne an ji an kofa an dawo in ya tsufa a ji a yi hoton sun amir mai wannan zai kai ga gaban annabi mutumin da kullum yana yawo da takarda yana neman ina tuwo ya zauna zauren gidansa ba gidan wani ba gidansa assalamu alaikum amin wa alaikar salam sanda zuwa raga ta malam na shigo shigo shigo lama albarka kaji daga ina da gari kaza na zo ne ma la koya min kawaidi to bismillah karatun namu dai mu ba irin na yan zamanin bane sai hakuri ma ga amma abin da muka sani abin da Allah ya sanar da mu ma sanar da shi a fara maka da tauhidi ku yi a fara maka kawaidi la halari ka gama kai ce to akar Allah na ta to Allah sanya albarka in ka kawo ka je wani abu ya ce Allah ya karba in ba kawo ba zai nema ba su ne malami amma kai da malamin ka kuna rige-rige neman aiki a gwamnati ka fito shi ya shigo
hikimata man yasha Allah yana ba da ilimi mai amfani ga wanda yake so almuwaji ilal amali wanda zai ba zuwa ga aiki da ganin malami ka Allah ya ji kan malamin namu man sabi ka je kai kallo yadda ake ba da ilimi a gurin malam karatu kurin na Allah da annabi in ka kawo sadaka dan kanka in ba ka kawo ba kuma shikenan Allah yana kula da bayinsa a baka karatu ba kuɗi ya baka iri ba taɓa yin karatu man sabi ya ce ya yi heka in gaje ya yi gaje a ƙara maka mana mala ba a ƙara a ƙara abin da wata ran ba za a yi ba abin yana da lokaci fa tunda an samu dama ai ai kai kadai za a ba kamar shafi uku a yi ta biya ma a yi ta biya ma an kace ya yi sai a ce to alhamdulillah kuma sai a biya wani in kana so karatun wani ma naka ne shi ma wancan an biya masa biya wani in mun je mun zauna karfe shida bayan wazifa in ka na bar gudun sai biyar na yamma kafin na tashi za a biya littafi ya fi ɗari duk karatun kowa nawa ne kurin ban bude littafin ka kamar yanzu na zo karatun zan duba in an bude nan na duba in an bude nan duk littafin da bamu da shi sai da muka nema ko littafi ɗari yake a makarantar maza na je Kano na siyo na dawo in na tashi irin wannan bakon naku ba ɗaya ma nauyi ba ni da biyu nake zuwa yawwa wai karka gani ɗayan sai na runguma an kai an ajiye man bura ya ɗauko min ɗayan shi ma ya kai ajiye dan ba ko biya je kuma ba wanda na yi sani kadai na ɗauka sai an ɗaura mu da ƙyar zan ji an na ji ana yin haka da aka zan tafi da ɗayan ɗayan kuma ya ce to a kamo maza zan ji a tara duk littafin nan kuma sai mun duba dan za a biya littafi ɗari kowa kuma na za karatun ka lamba ana buɗe min ce lamban ka guri kaza ne ba ruwa na karatu na ne ko motsi ba na yi a biya na haka mu biya namu malam a yi dan Allah to gashi yanzu abin da suke gaya mana yayi gashi babu shi kenan an tafi mun da suka aikata a gun Allah yana nan in mun yi hali irin namu mu je mu tar da su in an saba su ta su ta yi kyau to saboda haka Allah ya samu bi su sau da kafa eh karatu mai kyau ka je ka yi abun malami na gari ka dinga zuwa birni birni ka kewaya za a gani Allah ƙauyen ma akwai na Allah in katsina ne ka ji akwai unguwan malamai na kirki in zariya ne ka ji akwai na kirki in kano ne ka ji akwai amma in duniya kake so sai ka je na yan zamani ka je ka yi ga jami'a ko ka je can sudan ka ce sudan zan je ne karatu kai ba ta faƙadu tiya kairan kasira yi taliki maza duk wanda Allah ya bashi ilimi mai amfani a ce ka san iziya malam ka gode wa Allah ka san risala ka san lawwali ba ka zama waliyin Allah yi wannan zo ne ilimi mai amfani kenan duk wanda ya san risala da sani ba na girman kai ba sai ya zama waliyin Allah duk wanda ya san iziya ba da girman kai ba da niyyar ya aiki da shi sai ya zama waliyin Allah bare ma muku tasar na shewa halilu idan Allah ya sa ka san muku tasar ai shikenan ai ka gode wa Allah da abin da ake bukata Allah ya ajiye a nan littafin ma yi muku tasar makarantar da ake karanta ma ba ta nauce a gurin malamin ba haka ya zauna shekara bakwai ya ga yana halwa yana halwa Allah ya bayi ikon yayi littafin da ba irin littafinsa a duniya kan addini kuma yau malaminsa biyayya shawa halilu a gidan malaminsa masai na malaminsa ya cika aka nemi mai kwaye masai aka rasa da dare ya yi malam ya kwabe kayansa ya zo ya kwaye masan na malamin ya sa omo ya wanke ta ya bari ka san shi mai tsafta ne shewa halilu da gari ya waye kuma malam ya yi kaji a neman masu kwasan masai har da shi aka je ba samu ba amma a gidan malam kuma aka yi tsugunno kuma yana higa ciki aka ce ai kuma gahi gahi da aka zo da malam aka duba sai aka mace tas an kwaye an gyara amma ba san wanda ya ba da har yau halilan ake ajab ajab ikon Allah to yi ne malam da ya kwanta barci sai aka ce almajirin ka ne halilu yi wannan aikin sai malam ya kira ya ce halilu yanzu kai kai wannan aiki ya ce to Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka shi kenan shi ne dalilin wallafa wannan littafi da kaga har yau a duniya ba irin nasa malaminsa ne shi masa albarka kuma ya nemi yardan Allah shi yasa duk mara rabo bai zai karanta littafin ba komai yadda kake baka isa ba baka isa ka san lawali ba in kaga ka san lawali to a gurin Allah kai wani ne sai waliyin Allah zai san lawali haka risala sai waliyin Allah yanzu ƙaryan zamani za ka ga ana zuwa ana ta zagin masu wannan littattafan so da ka ga wannan kame da hankali shaidanci ya zo mutum ya ce ma ai hadisi hadisin kansa su suka tace hadisin shi hadisi kaman haɗi ne a cikin ƙaiƙayinsa sun shi wa halilu sun tace yi sun tasa yi sun nike yi sun gyara sun mai da yi gari tsakaninmu da su abin da suka mana mu karɓa mu dafa saboda yawa za a zo dafa tuwa ai ba kowane duwa yake cewa aka yi wa tuwa ɗanyen dahuwa yana ci to haka wanda bai iya addini ba an gyara dan ma ba su iya dafawa ba sai gani ya zama kundun ba zai ci ba wanda bai san addini ba duk wannan abin da suke yin zamani in mutum ya je dawo ka ce ya biya ma lawali ka gani duk jin larabcin ka abin ba na larabci ba ne magana ne sai da yardan Allah hukunci manduki a cikinsa dubu ɗari ne wanda an yi magana abu kaza Allah ya yarda abu kaza dubu ɗari ne mafahumi kuma dubu ɗari ne hukunci dubu ɗari biyu ne a cikin lawali manduki dubu ɗari mafahumi dubu ɗari dubu ɗari biyu ba yadda za a yi ɗan zamani ya gane sai wanda ya rabu da iyayensa lafiya ya yi wa malamansa biyayya ya wanke zuciyarsa to Allah in ya so ya da rahama sai ya gane shi yasa Allah yake cewa wa man yutal hikimata faqad utiya khairan kasira duk wanda aka ba ilimi mai amfani ya samu alkhairi mai yawa limasiri saboda makomansa ila sa'adatul abadiya zai game da arziki na abadan abada wama yazakaru illa ulul albab kuma ya zakar ba kowa ne ke jin wannan wa'azi ba fi riga matayil asali fi zalla cikin zalla ta izo illa ulul albab sai dai mabuta hankali ashabul uquli mabuta hankali wama faqatun min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna allaha ya'lamu wama faqatun da abinda kuwa ciyar min nafaqatin na dangane da ciyarwa adatu min zakatin ko ba da wani abu na zaka au sadaqatin ko sadaka au nazarin ko kuka dau alwahi nazartum kuka dau alwahi min nazarin na wani bakance fawa baitun bi kuka shiga yi to fa inna la sanu ubangiji ya alamahu yana sane da wannan abin da kuka alƙawari kuka shiga wai jazikum alaihi da ne Allah zai muku sakayya wa ma lil zalimina min wa ma lil zalimina me ke ga zalimi ne bimani zakati wanda yana zakka awan nazari ko kuma mutumin da bai ji karwahi ba au bi wani infaki ko wanda ya sanya ciyarwa fi gairi mahallihi wanda ba mahallinsa ba min ma'asin layi na dangane da sabon Allah min anzar wa za zamu ne taimake shi mani ina lahum min azabi hana yi masa azabar ubangiji in tubudun sadaqati fa ni'mahi in mutum sadaqati idan kun bayyana sadaka annawafil na nabalbali fa ni'mahi ma dalla da bayyanawa da kuka yi وإن تكفوا وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم wa in huwa amma idan sadakar neman lada kuka boye ta tuzar ruwa kuka boye ta wa tutu wani hukarawo kuka ba wa talakawa masu karamin karfi wa huwa kairun lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku min ibda'i hada ba da ita wa ita'i hada bayyana ta wa ita'i hada ba da ita al'agniya ga mawadata amma sadaqatul farz amma zakata farilla fal afralu abin da yabi izharuwa a bayyana ta liyagdadi bihi don wani yayi koyi da kai wali yalla ba da banza ba ya tahimu kada a tuhumce gaji wani ko yana ba da zaka ko baya bayarwa wa idawa kuma ka ba da ita alhugara wal muta'ayyinu ga talakan da ya wajaba a bahi zaka amma zaka sadaka na nafila ayi ta boye zaka na farilla ka bayyana ta in ka bayyana wani ma zai yi koyi da yi zai dauka yi ma ya bayar
ونكفر عنكم من سيئاتكم Allah ya ce za mu gangare muku wani abu min din na ba'ar ne sai adigun in gaba da haƙin Allah zunubin da yake tsakanin bawa da Allah Allah zai yafi amma ka cuci wani ka zalunci wani wannan kamero da masu kaya kayan su wani Allah ba zai yafe ba والله بما تعملون خبير wallahu sana ubangiji kabirun Allah sai shine fa mai bada labari bima ta'amaluna da abin da kuke aikatawa alimun bi badini Allah shine masani ga badanin bawa ka zahiri kaman zahirin sa la ya gaba alaihi shay'un babu wani abu da zai buya zuwa ga Allah madaukakin sarki wala ma mana sallallahu alaihi wasallam min tasaddiq ala al-mushrikin li yaslimu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka hana na ba da sadaka ga alal mushrikin ga mushrikai li yaslimu domin su musulunta nazara sai wannan aya ya sauka ليس عليك هديهم Allah ya ce a'a ya annabin Allah shiryan su ba baya hannunka laysa alayka waliyahum shiryan su baya hannunka annasu ila dukuli fil islam mutane ga musulunci inna ma alayka al balagu abin da ke kanka yadda aike ne walakin ولكن الله يهدي من يشاء walakin kai dai ka iya da sabon Allah walakin ba da banza ba Allahu Allah ya hadi man ya sha'u shine zai hiriya da wanda yake so hidayatu ya hiriya da shi ila dukul bi zuwa higa da shi addinin islama وما تنفقوا من خير فلأنفسكم wa ma dun bi guda abin da kuka ciyar dai nin kaira na dangane da alkhairi malin dukiya ne to in kun ciyar ma bale an guji kuma ladan yana nan ga kawunan ku li anna sawaba hala ladan naku ne saboda haka in ka ciyar ma ladan kanka zai dawo وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله amma tun fi kuna in dai za ku ciyar kada ku ciyar illa sai dai ibtiga waje la ku ciyar saboda neman yardan Allah sawabuhu neman yin ladan a gurin Allah la gairu a ba ga wanin sa ba min arabi duniya ba wai saboda wani kirare na duniya ba kamar ne bi ma'anan nahi labari ne da ma'anan hani wa ma tun fi kuna وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ma tun fi kuna min karin kun ga abin da kuka ciyar na dangane da alkhairi yoba ilaikum jazahu da abin da kuka ciyar Allah zai tuka muku ladan wa antum alhali cewa ku la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba tanqusuna min shay'in a tauye ma wani abu Allah baya yin haka wal jumla dani wannan jumla guda biyu ta aqidi ne lil awwal saboda karfafa na farko للفقراء الذين أوسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم Allah madaukakin sarki yana ba mu labari Allah yana gaya mana shi alqur'ani mai gwa lil hukara kun ga talakawa kabarin labarin na mubtada mazuhum an shafe as-sadaqatu ku ba da sadaka ga talakawa allazina uhtiru wanda suka tsare kansu fi sabilillah cikin taimakon addinin Allah habasu an husahum ala jihad sun kame kansu akan yaki na zalat wannan ta sauka fi ahlus sufa gaggardawan farko wanda suke gurin annabi wa hum arba'amiyata min al-muhajirina garada wanda suke muhajirai a gaban annabi mutum 400 ne arsadu sun zo sun dakwantu li ta'limil qur'ani dan su san alqur'ani wal khuruj ma saraya kuma suna fita tare da girkin yakin an ce ga yaki su fita la yasdiuna rabban su ba su da daman tafiya bulaguro fil ardi a ban kaza li tijarati ga kasuwanci wal ma'ashi da abincin da za a ci da shagalihim anu bil jari sun shagala da yaki ya zibuhum al jahil idan jahil ya gansu ma bi halihim a halin su azan yawo sai ga kamar mawadata ne mina ta hu saboda kamewa li tafifihim saboda sun kame an suwali ga tambaya wa tarko sun daina tambaya to wannan abin da ake nufi annabi gara dan manzon Allah yake nufi irin sa Abu Hurairah mutum 400 ne suna zaune in dai an ba annabi sadaka an ka annabi sadaka annabi ya dauka ya ba su to wannan Allah yake in kun samu zakka ku je ku ba su wannan shine na daya na biyu kuma a yanzu a ce ga malami yana zaune a gidansa ba yi da aiki sai da rasu in dai malamin kun ga baya zuwa gidan mai kuɗi baya zuwa gidan sarki to ya kamata kuna ɗaukan wani abu na alkhairi kuna bashi in kun bashi daidai yake da kun ɗauka kun ba sahabban annabi da suke zaune a gurin annabi ina fata kun fahimta kuma sai Allah ya ajiye muku ga wani malami kuma ya zauna uziru ya tsare kansa yana ba da ilimi ba albashi ake biyan sa ba an bayi ya karba in ba a bayi ba yana ba da ilimin to ku ɗauki abin zakka in kun ware ku ci alaga ta malam ga wannan don ya samu wannan abin ya samu ya gudanar da lamarin addinin su to wannan wanda ka ɗauka kaman sahabban annabi da suka je suka kaura da annabi ka ba su haka ladan yake kar ku ba da abu ba mahallansa ba sai kun ga na Allah shi na Allah baya tambaya gam ya zaune kaman arzikin ne da hito in kun ga wannan ku bashi garada da suke zaune suna karatu suna karatu ku dauka ku ba su kar ku kyale in kun dauka bakin annabi muhammadu ne gahi nan da yanzu ba ko yake ba fili gahi yanzu muna da garbi dubu garada gari gari gahi nan ana zaune da su wanda zai zai ba su ya ba su dan Allah amma tun da duniyar yanzu ba sadakan ake yi ba ba kyautan ake ba mun kyale su dare da rana muna fadar annabi muna nan a fadar annabi Allah ba zai bari ba alfarman annabi gardi ya kai dubu su mutanen gari da karkara ku taimaki garada amma su ma sun zo sai garadan ma ko kuɗi ne da su ya su mul jahilu agniya min ta kamiya ne da yarda da annabi duk gardin da ka zo ka kalle shi malan ka ga fuskar mutum wasai ba alamar yunwa mutum kaga yana koshi ta ƙeya ce da mu cikin sauki ya kai gaba kaɗan.
Tarifuhum bi simihum la yas'aluna an-nasa ilhafa.
Kuma ya mukariba mai magana za ka dinga sanin su. Bi simihum da alaman su alamatu min tawari da ganin su za ga masu tawari. Wa zara jadi da alaman wahala la yas'aluna an-nasa shay'an. Ba za tambaya mutane wannan fa ila hunan su nace wani ba na kaza ba za ilhaban nacewa. Kai lasuwa asali ma ba sa tambaya. fala ya ƙa mini ilhamin bare su auku cikin nacewa wa huwa ilhamu babu ba sa neman kowa a gurin komai gam ana zaune a gurin Allah yake nema kai mu gode wa Allah Allah mun gode ma na'am Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim.
wa ma tunfiqu min khairin duk wanda ya ciyar dangane da alkhairi ka dau abinci ka ba almajiri ko ka dauka ka ba garada ko kuma wani mai neman ilimi ka bashi ko mai neman alkur'ani ka bayi fa inna allaha biya ale wannan ciyar wanda kai Allah ba zai manta ba yana sanar da shi fa mujazi alai da abin da kai Allah zai ma sa kai a duniya ma za ga alamu kafin a je lahira الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين Allah madaukakin sarki yace wallazina sune wa'anda yunfiquna amwalahum suke ce da dukiyoyinsu bilai da a dare ma sun cire wani bangaren dukiyar sun bayar wannan hari da wuni sun bayar sirrin a ɓoye sun bayar wa alaniyatin a bayyane sun bayar wannan aya ta sauka ne ga sayyidina na abubakar haizu ta sadaka bi arba'in alhun dinarin dan da dinari dubu arba'in yayin sadaka dinari dubu ɗaya ba dinari ɗaya ma dubu hamsin ne fa dubu hamsin sau dubu nawa ne miliyan hamsin to kaji dinari dubu hudu da sayyidina na abubakar ya sadakar miliyan ɗari biyu ne yana da kuɗi naira miliyan ɗari biyu shi ne arba'in alhun dinarin asharata alhun billaili da dare ya yi sadakan dinari dubu goma dinari dubu goma dubu arba'in ne da yi dinari dubu ɗaya ma miliyan hamsin wai wai wai abin yana da yawa a dinari dubu ɗaya ma miliyan hamsin ne to kuma dinari dubu goma kaga miliyan hamsin hamsin sau goma miliyan ɗari biyar miliyan dubu biyu ne biliyan biyu ya- biliyan biyu ne da kuɗinsa naira biliyan biyu naira miliyan dubu biyu kuɗin sai da na abubakar miliyan dubu biyu ina fata kun fahimta ayar da alafin billahi da dare yayi sadaka da dinari dubu ɗari biyar da da dare yayi sadaka da ayar da alafin ko yayi sadaka da miliyan ɗari biyar da rana ya sadaka da miliyan ɗari biyar wajen laili da dare miliyan ɗari biyar da rana miliyan ɗari biyar ba yi ne miliyan dubu ba wa mislu azirin a ɓoye kuma ya bada sadakan miliyan ɗari biyar wa mislu alaniyatan a bayyane ya bada sadakan miliyan ɗari biyar to kaji Allah ba ma albarkacin wasu malaman suka ce ila fi ali kana mahu arba'ata dirham sai da na ali yana da dirhami hudu lam yablu gaira bai mallaki wani ba zai fasarsa daga dirhamin laila da dare ya sadaka da dina dirhami daya wabi akarin naharin ɗaya da rana wabi akirin sirrin ɗaya dirhamin a boye wabi akarin alaniya ta ɗaya a bayyane to dai da su Allah yake nufi shine yin fi guna an wala hun billahi wani hiri sirrin wa alaniya to ya Allah yace da su فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم To Allah يحزنون yace falahum kaga wayannan ajruhum ladan su za su samu inda rabbihim agun ubangijinsu wala kawhun alaihim babu abin da zai sa su tsoro wala hum yazanuna babu abin da zai sa su taban zuciya mhm.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتكبضه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah madaukakin sarki yace allazina kaga wayanda ya kuluna riba suke rike kudin riba suke ci ya kuluna huwa huwa ziyarati ne qali fil mu'amalati a mu'amala bin nuqudi da kudi wal madauma da abincina bil qadar wajen gwargwado awul ajali ko a lokaci to duk mai cin kudin ruwa la yaqumuna min quburihim wallahi mai cin kudin ruwa ba zai tashi a kabari ba illa qiyaman sai dai tsayuwa kama ya kuma allazi ya takaddaba hu shaytana kaman tsayuwan wanda hedan ya kare shi min almasi wanda aljini ya buge ya haka in ya tayi ma faduwa zai idan mai ri- mai cin kudin ruwa cikin kaman jaki zai zama in ya tayi cikin ne zai jaye sai ya kada shi in ya tayi tukutuku kuma sai cikin ya kada shi dole taron tayin kiyama jefa yi za a yi cikin mutane amma mai cin kudin ruwa bai sai tashi ba yau kaga wannan taron da kafan kama ya aka kare bare cikinka a ce baka tashi jama'ar annai muhammadu ga mun zo ƙarshen zamani yanzu annabi ya faɗa dama ya ce ƙarshen zamani kowa zai ci kuɗin ruwa an ga ya rasulullah ya ce duk wanda bai ci ruwa ƙuran abin zai taɓa shi gashi an zo zamanin ma'amala ya zama na banki ma'amala ya zama na akawun kowa ya shiga harkar kuɗin ruwan nan ko bayan nan ka gani gashi nan masu wanda Allah ya wa rufin asirin ma sun fada bala'i tunda mutum ya karɓi albashinsa ma sai ya haɗa da kuɗin ruwa ana bin ka bahi bahi ma na Allah da annabi ba na kudin ruwa kudin ruwa ma na zunuban sa ba a kai saba'in fa karamin kawai mutum ya yi jima'i da uwarsa sau saba'in ne Mm, yanzu a ce ga wani ya kwanta da mahaifiyarsa abin magana zai zama to bai kai kudin ruwa bai Bai kai kudin ruwa ba. wannan maziba Allah ya kawo sauƙin sa kuma in kun ga mutane suna yi ku musu addu'a ta alkhairi Allah ya kiyaye su. na biyu kuma wanda suke bada kudin ruwan Allah ya shirye su yi abin da za mu faɗa sai mu tsallake ya za a yi abin ya zama ruwan dare Mm, kurin ka ce Allah ya shirye mutum in ya zama tsinanne ne ma kuma zai bata mutane duka Mm, abin da duk mutumin da kana ganin wane ne wane ne in ka bincika yana cin kuɗin ruwan nan a sarari kuɗin ruwan ne a ɓoye kuɗin ruwan ne yanzu a garin kuma haka har a waya ma na karɓan bayi bayin kaji ba yahudi ya baka bayin kaji na naira ɗari biyar to ai kuɗin ruwa ne ai ba ba yahude ba a mu'amala da hima sai na kudin ruwa kai yanzu ka je gun ba yahude ba ka bayin kati to wannan kudin ruwa ka ci wallahi wala kudin ruwa ne ina ruwan ka da shi ka je ka biya da kudin ka ba duk wanda ya ka taba ganin bayin yahudu ba kudin ruwa ji ai ba yahude yanzu ya baka bayi in dai ba yahude ne zai baka bayi to kudin ruwa ne bai taba yin mu'amala ba kudin ruwa ba dan hiya daga ya kafirta so yake kowa ya je ya ga wuta waddu law taqhuruna ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء saboda haka jama'a kiyaye wannan kudin ruwan da kuke gani an zo zamanin wanda Allah ya jarabe su da lamarin Allah ya shirye da su Allah ya sa a gane Allah ya sa a gane in ka zo gurin wa'azi ka ji magana da Allah da annabi ka daure ka bar abin mu ma muna bibiyan bayan ka da addu'a kai kuma Allah ya taimake ka ka bar abin shi kenan al'amarin ya zama yadda ya zama amma kana cin kudin ruwa ka mutu wai me za a ga ya Allah ai mai bayi ma ya mutu da bayi kwancen kabari shekara dubu ne rana ɗaya ba zai kwanta ba mai bayi ma baya kwancen kabari bare kuma bayi ya tsallake zama na kudin ruwa gayi kuma a qur'ani kana ji Allah yana faɗa amma kun yi kun yi uwar shegu har mai bada kudin ruwa ma yanzu kamar wani malami yake ganin sa sai ka ji ana cewa ala gafuta malam ala ramma ana girma mutum in ka faɗi magana sai a ce an tsane shi to sai a bari a halakar da ku an gaya muku ba ki ai ko ake tausaya shi in kun san abin da mai kuɗin ruwa yake ma ba gwara ku haɗa shi ku banka masa wuta ma ya mutu ba ku ƙona shi ma ya fi sauƙi da ya je ƙona mutane a lahira a to amma yanzu mai kuɗin ruwan su ne masu gata an kafa dan sai a ce ai ai ai ba ai ai hasada ake masa mai kuɗin ruwa ake wa hasada ba ma so ne shi yana yi ya bata kwai duk musulmi wanda ya san yana yi in gaji zai ji a qur'ani in ka daina shikenan amma kaji ba kyau cin kuɗin ruwan nan mai cin kuɗin ruwa zai shiga wuta kuma kai kunnan uwar yagu kuma ka mutu kuma Allah ya sa ka aljanna to ba zai yoyi ba shikenan wanda yake da rabo Allah ya gane da shi ya bar cin kuɗin ruwa mun ko mu yi addu'a ta alkhairi duk wanda yake wannan mu'amalar na kuɗin ruwa Allah ya gane da shi na'am إلا كما يقوم الذي يتكبضه الشيطان من المس sai dai kamar wanda shedan aljanna ya buge shi zalika ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا zalika wancanan wannan bayani da annahum qalu sai suka ce inna bal bayu ai ciniki ma misal riba ga misalin kudin ruwa yake dil jawabi cikin halin cewa hadha man akatu tashbish mubalaga ne fa qala ta'ala raddan alayhi sai Allah ya ce da su وأهل الله البيع وحرم الربا ya ciniki ba kamar riba yake ba wa halallahu riba Allah ya halatta ciniki wa harrama riba Allah ya haramta riba riba haramun ne mhm.
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف faman ja'ahu balagahu mawizatan duk wanda wa'azi ya zo masa min rabbi ya gun mahalicin sa banda ya alakali ya halaga cin kudin ruwa falahu ma salam abin da ya baya Allah ya yafe masa qawla la ya kafin ahlihi ai la yasdir ba za a juyar masa da hi ba mhm.
وأمره إلى الله wanda kuma yana nan ga Allah bil afwi wa- wajen yi masa rangwame a barwa Allah lamarin dan yanzu wani da kudin ruwan ma ya gina masallaci haka ya ga ake sallah to wannan kuma ya ce ya tuba ga gurin ibada amma ba gina shi akan daidai ba kaga wannan lamarin sai Allah wani kuma da ya tayi da kudin ruwan ya aure mace da kudin ruwan ya aure da kuma ya sa yaran karatun inda rabon su suka samu alqur'ani to kaga wannan yaya ga yadda aka yi aka daura auren iyayensu kuma lamarin tun da yara za su masa addu'a na alkhairi to wannan lamarin da aka yi ta damawa aka yi haka lamarin a barwa Allah wani kuma da kudin ruwan ma ya kai iyayensa maka suka je suka dawo babansa yana Allah ma albarka uwar ma tana Allah ya maka albarka to wannan lamari ko albarkan zai samu ko albarkan ba zai samu ba shi ne da kudin ruwa ya kai iyayensa maka iyaye kuma suna ta yi masa albarka to kuma amma ba abin ba mai kyau bane kuma daga baya shi ma ya tuba ya daina to ba amurhu ila Allah lamarin abarwa Allah Allah ya san wannan gaban kuma al'amarin azimin ne Mm.
ومن نادى فأولئك أصحاب النار An ada wanda kuma ya juyo bayan an hana yi ko bai hannu ba ya ci gaba da aikatawa fa ulaika kaga wayannan ashabun nar su ne ma buta zama a gidan wuta هم فيها خالدون Allah ya ji anan za su kaddara wa dawama har abadan abada يمحق الله الربا ويربي الصدقات Allahu riba Allah ya shafe wa riba albarka in dai kudin ruwa ne aka baka billahi zai kaman wuta aka sa maka fa babu kudin billahi da in dai kana da dubu ɗari na riba kaga dubu ɗari na riba billahi da ba zai ma amfanin dubu goma naka ba shi kudin ruwa baka zama ta yadda ya kare ba fa daga an baka an kyarta wuta fa zai ka ji babu kudin yi abin da ba albarka an ka rike ta yana zai albarka amma naira dubu goma na halal naka kafin dubu goma kai kare mai dubu ɗari dubu ɗarin sa na riba zai kare shi kudin ma asali ba re- ba albarka kana yana higa hannun gaba babu ya kuna abinda ba albarka Allah ya shafe masa albarka ne za ka rike ka amfani da shi ya mahagun lawari ba Allah ya shafe wa kudin ruwa albarka an yankusu Allah ya tauye da shi wai za mu barkatu duk albarkan Allah ya ce yanda ake tsine wa mutum to haka Allah ya tsine wa kudin ruwa kudin ma Allah ya tsine masa ba shi da albarka wallahu wa yurbi sadaqat amma Allah yake renan sadaka yaziduwa ya kare da wayar miya ya kara da wayar rayu sawabuwa Allah ya lallanka mata lada wallahu la yuhibbu kulla kafirin nasim wallahu sanin ubangiji la yuhibbu Allah yana hukuma kullu kafirin ga duk mai halatta kudin ruwa shine kafirin anan in ga ji kafiri anan kafirin mai halatta kudin ruwa sai ta kuma interest wani abu ne wani abu ne kudin ruwa banda zai amfani da yo me zai yi kaga wannan to Allah zai masa hukuma a lahira ka halatta abin da Allah ya haramta to ka ferin an ji anan mai halatta kudin ruwa Allah ya tsine masa albarka dan wuta zai zama azimu mai jini fajirin fajiri da akalihi da jinsa yuaqibuhu Allah zai masa hukuma innal ladhina amanu wa amilus salihati wa qamu salata wa atu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allah ya ce innal ladhina amanu kun ga wa'anda suka ba da gaskiya da Allah wa amilu salihati suka yi ayyuka mana garta wa qamu salata suka tsaye da sallah suka ba da ita a lokacin ta wa atawu zakata suka ba da zakata daga haƙoƙin su abinda suka samu suka fidda haƙin Allah Allah ya ce lahu mu ajruhum inda rabbihim haqiqa wannan su ne za su gamu da ladadakin su a wurin Allah wala kawun alaihim babu abinda zai sa su tsoro ولا هم يعذلون بابا بند ذي ساخت بنزوشيا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا Allah ya ce ya ku bayar da kuka bada gaskiya ita kulla jama'a ku ji tsoron Allah fa wazaru ku rabu da ma baki abin da ya wanzu nuna riba dangane in ka ce ka tuba ka bar riba to ragowar kuɗin ma kurin ka bari eh in ka bari ba da kana ba mutum dubu goma ya baka dubu sha biyu wannan ka bayi dubu ɗari zai baka ɗari da ashirin wannan ka bayi dubu hamsin zai baka dubu sittin to ran da ka ce ka tuba duk masu bayin nan sai ka kira su su zo so zo na wane nawa na baka bashi alaji ka bani dubu dubu hamsin nawa ne magana za ka biya ni sittin to na ji wa riba ba kyau idan Allah ya hore ma hamsin ɗina za ka bani wani zo nawa na baka a rage kamar dubu ɗari nawa zan baka nawa zaka biya ni ɗari da ashirin to na ji wa'azi riba ba kyau saboda haka in ka taya kamun kuɗi ɗari zaka bani wani nawa na baka a rage kamar dubu ashirin nawa zaka bani dubu ashirin da biyar zan baka to ashirin zaka bani a na saman ka bari shine Allah ce wa zaru ma baqiya min riba wannan ribar da za a daura ma ran da kace ka tuba karɓi ruwan kuɗin ka amma banda wannan ƙarin haka Allah ya ce zaka ina fata kun fahimta in kuntum mu'minina in dai kun zama mu'mine kun yi imani da Allah sadiqina kun gaskata fi imani kun aban gaskiyan fa ina min sha'anil mu'min yana daga sha'anil mu'min intizalu amrullahi ya musalta lamarin Allah nazalat wannan aya ta gaba ta sauka lamma dalaba ba'ru sahabati yayin da shayin sahabai suka nemi ba'adun ba'adun nahi bayan hane riba na riba kana lahu qabl wanda da suka aikata kafin a hana su فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله fa in lam tabalu idan ka ce ka bar riba kuma baka yadda ba sai ka kwace wannan ribar riban tabalu ma amartuhum bi in dai ba ku aikata abin da Allah ya umarce ku ba fa azannu ana sanar da ku bi harbin min Allah wa rasuli to matsayin ku daidai yake da ku fito za ku yaki da Allah da Annabi Muhammadu mun hana ku ba za ku hannu ba Allah ya ce fa azannu muna sanar da ku ku zo a ina fito eh duk mai cin kudin ruwa daidai yake Allah fito na tare ka za mu yi yaki yana daidai da za ka yi yaƙi da annabi Muhammadu to da wannan hannun mun hana ku ba za ku hannu ba to Allah ya ce matsayin ku kun ce ku fito za ku yi yaƙi fazan nubi harbin min Allah wa rasuli abin ya kai matsayin za ka yi yaƙi da Allah da annabi ba za ka bar abin ba ne sai aka yi gaba kaɗan وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم wayin tutu raja tuminu amma idan kun tuba kun ce kun bar cin kuɗin ruwa to kuɗin da kuka bayar ba riba iya abin da kuka bayar a mayar muku da uwar dukiyanku falakumuru uzu usulu amwalikum ku karba asalin dukiyanku la tuzlimu لا تظلمون ولا تظلمون la tuzlimuna fi ziya kar ka zalunci wancan da yi masa ƙari wala tuzlamuna kai kuma da aka baka uwar dukiya mutum ya baka dubu hamsin kar ka kawo masa arba'in bi na ƙasan da ta waya yadda ya baka ka bayar masa haka mhm.
wa in kana zu usratin fa naziratun ila wa maisura in kana wa ƙaha garimin idan ya auku ga wanda kake bi ba ya zu usratin ma abocin kunci ne ba naziratu to ka saurara masa lahu alaikum jakiru ka jinkirta masa ila mai zaratin zuwa ga Allah ya hore masa sai ka kira wani na ba kuɗin ruwa eh nawa ka bani alaji ka ban dubu sittin alaji dubu hamsin ka bani to nawa ne sai za ka mayar min dubu sittin to yanzu na ji wazi na haƙura kuɗi na da za ka bani mun yi magana za ka bani nan da kwana goma haka ne to za ka min kuɗi na ne to alaji ka san da na karɓi kuɗin nan naka wallahi gida na ba abinci abinci na saya amma yanzu na yi albasa ya kusa nunan Allah ya da na sai da albasan zan baka to ka saurara kar ka ce yau sai ka kama in ka ba wanda ba da ko kuma to ka saurara har Allah ya hore masa ya baka yadda ka bashi kar ya ƙara kai wani nawa nake ban ka alaji dubu ɗari ka bani dubu ɗari nawa za ka kama dubu ɗari da ashirin to yanzu na ji wa'azi na bari je ka kama dubu ɗari na alaji a ran da na karɓi wannan kuɗin naka wallahi mata ta ce da juna na sai rago na dubu sittin ko na yi hidima na dubu arba'in alaji ta yanzu ya za a iya ji a gashin kafa na dan kwari ya kusan nan nan da dai kwana to kwana nawa zai nuna alaji dai kushin gawa ya fice kwana saba'in ne zuwa sittin Allah ya ce to ka saurara masa tun da ba shi da hika ba wa in kana zu uzratin fa nazratu ila maisara wanda ka bayi din nan idan mutum ne mai kunci ka saurara masa har zuwa ga Allah ya hore masa ila maisaratin ai waqatu yasar lokacin da zai zai- a- Allah ya hore masa wa anta saddaqu wa an tasaddaqu karunakum in kuntum ta'lamun kuma idan kuma hakan ba ban hakan za ka kace duk wanda na ba kuɗin ruwa su zo na neman su ka tara mutum wajen saba'in ko nawa nawa na baku nan suka ci alaji mu ka ba mu dubu ɗari ɗari mu talatin ɗin nan miliyan uku ne kuɗinka gaskiya ne haka ne gaskiya ne ko kai ko nawa na baku alaji mu dubu ahirin ahirin ka ba mu mu arba'in ɗin nan dubu ar- ahirin ahirin sau arba'in nawa ne dubu ahirin sau goma ba shi ne ɗari biyu ba to ɗari biyu ɗari hudu ɗari ɗari wajen takwas ne haka na baku to ya yi kyau sai ka yi hira ya yi kyau yanzu mun ji ana wa'azi wallahi wannan kudin ruwan ba kyau yanzu ya kudin da zai samu alhaji ayi Allah ya kasan ba wani abin karfi a hannun mu. ba mu. karamin karfi ne ka daina ganin haka dama da abin muke dan harkoki ba mu. sai ka yi haka da hannu ka ce to babu kuje kuje na bar muku saboda Allah na sadakar muku eh wannan kudin kowa ya ci gadan sa fi sabilillah na bar muku Allah ya ce to fada ayan maji wa anta sadaka wa an tasaddaqu karunakum in kuntum idan ta'lamun ka ce ka bar musu to Allah zai duba duk laifin da kai a baya shi ko ya bar maka wa an tasaddaku da zaka ce ka yafe musu wannan kudin inji Allah tasaddaku a ce ka- ka yafe musu bi ta hedidi ala idiga mutai fil asad fi sadi bi ta kafifi ala hazibiya ta tasaddaku alal mu- ma'asir wanda yake matsatse ka ce ka bar masa bi ibrahim ka kuma da dahi Allah ya ce khairan lakum shi ba alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna da kun ana sani annahu khairun da wannan shine mai alkhairi ba faru da kun aikata kida hadisi ya zo hadisi man anzara mu'siran duk wanda ya saurara wa matsatse awwara anhu ko ya yabe masa azallahu Allahu Allah zai inwanta da shi fi zillihi a inwan al'ari yawma la zilla illa zillahu a ranar da ba wani inuwa sai wannan inuwa ruwawan imamu muslim mhm.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا wata ku يظلمون Allah ya ce abin da ya sa gaje ku kiyaye kuɗin ruwan nan fa wata ku yau ban ku kiyaye fa akwai wata wuni tana zuwa fa wannan wannan fa turda wuna za a mai sheku bil bina'i lil mafa'uli turaduna za a mai sheku walil fa'ili ga mai aiki tasiruna za ku kasance bi daga cikin sa ila Allah zuwa ga Allah ko yawmal qiyamati ne ranar gobe kiyama ran nan kowa da kowa zai koma ya zo gaban zati malam da mai laifin da wanda aka yi wa laifin da mai karamin da mai karamin karfin da babban da mai bayin da mai ba da bayin da mai cin riban da mai ba da cin kudin riban gaba ɗaya za a mai da su kowa yana gaban zaci shine Allah ya ce ila Allah huwa yawmal qiyamati summa tuwafa fi daga nan Allah zai a cika sa kullu nafsin kowane manumfashi jaza'an sakamako ma kaza banna abin da mutum ya aikata yayi tsururi sai a zaka masa amira da ya aikata min khairi na alkhairi ne wa sharri na sharri Allah ya ce hum la yuzlamun a ran nan Allah ya ce ba za mu zalunci bayi ba bi na kasin da tauye musu hasana au ziyara da sai ko a kara musu ya Allah ya ce ba za mu yi duk a wannan rana abinda kowa ya shuka a ran nan shi zai girba to za mu tsaya iya nan Mm, to jama'a ai wa annabi salati goma Allah ya kara annabi daraja jama'a karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji bismillah da kulhu a kafa uku yabo ga ubangiji jama'a fatiha da salatul fatihi Allah ga bayan ka sun taru saboda san annaba Muhammad Allah duk abin da muka faɗa kuskure Allah ka gafarta mana abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan iyayenmu da ƴan uwa da suka rasu Allah ka ji kansu malamin mu na Qur'ani da ilimi Allah kai musu gafara rayayyu ka ba mu dama mu kyautata wa zuriyar Allah mu roƙe ka in namu lokacin yayi mu cika da kalmar la ka sa kabarin ya zama dausayi daga dausayin aljanna a babu takardar mu a hannun dama na farman wannan annabi namu Allah ka ba mu dama mu tsallaka sirati kamar walƙiya mai dauke idanu kayan mu na lada ya rinjaye na alhaki saboda sanda muke wa annabi Muhammad Allah ka sa mu je lahira a sa Allah ka sa inuwanta da mu a inuwan al'arshi ran da ba wani inuwa sai wannan inuwa duk wani fitintanu na zamani Allah ka kare mu Allah ka kare mana zuriyar mu Allah ka kare masoyan mu duk wani alkhairi Allah ka sada mu da shi ka sada mu da zuriyarmu da masoyanmu baki daya yara da suka zo neman karatun alkur'ani albajirai Allah ya ba su qur'ani mai amfani garada da muke tare da su Allah ya hore musu qur'ani duk wani mummunan hanya Allah ya tsare su Allah ka tsare almajiranmu wannan kasa ta mu ta Najeriya duk inda almajiri yake yake karatu Allah ka bashi tsaro Allah ka bashi kariya Allah ka taimaki musulmi da musulunci Allah ka karya kafirai da kafirci Allah ka sa mana imani a zuciyarmu mu rayu da imani karbaran mu da imani Allah wannan ƙarshen zamani da muka zo ya Allah duk wani fitintunu da za su taso na ƙarshen zamani Allah kare mu ka sa mu zauna da imanin mu rayu da imanin mu Allah karɓar mu da imanin da abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin sa bukatun mu na sarari da na boye Allah ka biya mana abin da duk zai zama mana sharri rayuwa da addini duniya da lahira da mu da al'umman annabi ko kaddara ne Allah ka kare mu abin da zai zama mana sharri alkhairi rayuwa da addini duniya da lahira da mu da al'umman annabi Muhammad Allah masu ƙaunar annabi Allah ka sada mu da shi wannan ƙarshen zamani Allah ka bayyana darajar annabi ko ina da ko ina Allah ka fito da masu ƙaunar annabi Allah mu roƙe ka azumin mu da muka kama wannan wata Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya duk wani sharri da Yahuda da Nasara za su zo da musulmi kar mu yi ibadar mu lafiya Allah ka tsare mu Allah kar ka ba su nasara Allah duk inda tsangaya na almajiri yake Allah ka mai da darajar gurin malaman da suke koyar da Qur'ani su ba da himma yara da suke karanta Qur'ani su ba da himma a dalilin karatun kowane masifa Allah ka dauke mana ita to Allah ga mu gare ka za mu kawo kuka gare ka Allah ka duba annabin Allah Allah ka duba annabi Muhammad manzon Allah ka gaya wa Allah da matsayin da Allah ya maka da darajar da kake da yi a gun Allah da matsayinka da alfarmarka duk abin da zai zama alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu abin da zai zama sharri Allah ya kare Allah ka hore mana annabi Allah ka ba mu annabi ka sa mu zama na annabi ya zama muna tare da annabi dare da rana mu zama hadamai ga wannan annabi Allah ka sa mu riko da sunna mu riki sunnan annabi da gaskiya ka ba mu muwafaka da bin sunnan annabi kuma Allah ka raba mu da ƙarya Allah ka raba mu da hasada ka raba mu da gillu da jin haushin wani ka cika zuciyar mu da imani dukkanin al'amuran mu Allah ka saita mana yaran mu Allah ka shirye da su masifu kanana kanana a bayan ƙasa Allah ka ɗauke shi duk wani abu da musulmi zai hana shi addinin Allah kawar masa abin da zai zai masa ci gaba a lamarin addini to Allah ka tabbatar masa Allah ka taimake mu a ko ina a wannan wata masu ciyar da bayan Allah su bayyana Allah ka kawo a masu kuɗi su ba da haƙƙin Allah a ko'ina a dinga kyauta ana sadaka sarakuna su rage zalunci a duk inda malamai suke su faɗi gaskiya Allah ka taimake mu Allah ka fice mana gaba Allah ka jagoranci lamarin mu Allah ka lamunce mana Allah ka iya mana Allah ka duba darajar annabi ka duba matsayin annabi ka duba alfarman annabi ka duba manzalin annabi Allah dan tambarin annabi dan alfarman ruhin annabi dan alfarman goshin annabi Allah dan alfarmar alkur'ani wanda ka sauke wa annabi Allah dan alfarmar sunnan annabi Allah dan alfarman sirri da kai da annabi to Allah ga mu gare ka duk abin da zai zame mana alkhairi maza maza Allah ka sada mu da shi kunci na rayuwa Allah ka dauke mana shi alkhairi muna nema a gunka Allah ka jagoranci lamarin Allah ka fice mana gaba Allah ka ba mu tsaro Allah ka ba mu kariya Allah ka dafa mana Allah ka iya mana Allah ka tsaye da mu akan gaskiya Allah duk al'amarin mu Allah mun fawwara zuwa gare ka kuma Allah muna roƙonka saboda darajar wannan annabi Allah kai mana gafarar zunubanmu abinda muka yi a baya da rayin sani da karancin ilimi Allah ka gafarta mana sauran masu kaunan mu a duniya duk inda mutane suke kaunan mu saboda muna kaunan Annabi Muhammadu to Allah bukatun su ka biya musu da bakin da suke zuwa mana ziyara da mutanen da suke zuwa sauraron wa'azi da almajiran da muke tare da su da mutane gari gari wanda karatun mu ya kai musu sun ji karatun suna mana addu'a to su ma suna cikin wannan addu'a saboda alfarman wannan annabi Allah kai mana baiwa Allah kai mana daraja Allah ka lamunce mana Allah ka tsare mu ka tsare addinin mu Allah ka tsare mu ka tsare mana rayukan mu saboda darajar annabi Muhammad Allah mai ne sadaka biya ce mana da يا ملك الملك يا بارئ يا مصور يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب في قلبنا في قوة محمد نسمع في الآخر وحديث هذه سبب هذه أنواع الكريم والعزيز على مقدس وكل أحد حي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم